أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي مسود
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأتر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسلم أو أسلم وأعوذ بك من القتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanar a wannan masallaci yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora wanda a jiya mun kwana a aya ta 52 a cikin wannan sura ta suratul fatir wanda a aya ta 50 da haka ne aya ta 20 da ina da 22 da 25 okay nan aya ta 25 a cikin wannan sura ta suratul fatir wanda inda muka kwana shine mun tsaya daidai ayar da Allah madaukakin sarki yake magana akan kafirai waɗanda ya aiko da manzanni amma ba su yi imani ba suka kafirci yake cewa a haƙiƙa wanda mun karanta muka ce haƙuri ne Allah madaukin sarki yake ba manzan Allah sallallahu alaihi sallama dangane da abin da su mutanen maka suke aikatawa na saba mashi da dukkanin abin da ya gaya musu ba za su yi aiki da shi ba to shine Allah madaukin sarki ya ce to a manzan Allah sallama ya yi haƙuri ya san da cewa watan an aiko waɗansu al'ummomin da sun ka gabata kamin shiya kuma da aka aiko su waɗancan manzannin na farko su ma mutanen nasu sun ƙaryata to sai Allah ce to amma da zuwa ƙaryata shi ne sun ma'akarcin lazi na kafaru sannan sai ni kama waɗannan waɗanda suka kafirce ɗin nan bi ta kadibihim da ƙaryata waɗannan manzannin nasu da suka yi sai Allah ya ce kadiba a gani to fa kai fa kana nakir yaya musu na ya kasance gare su ma'ana shi ne na kamun da na yi masu na azabar da na yi masu saboda da kuma halakarwa shi ne in kari alaihi musu na gare su bil uqubati da saukan masu da azaba wal ihlaki da halakarwa ai huwa waqi'ul mawqi'ahu ma'ana ai shi wannan aikin ya faru kuma inda ta ce ya faru wai ma'ana saboda aikin da sun ka aikata shi ne ya zama sakamako ya zama sanadiyya na a aikata musu wannan aikin na azaba ba zalunta su Allah ya ba shi yasa ka ji ware da yawa Allah yana cewa shi Allah ba azalimi bane ba zalunci inna Allah laysa bizallamin lil abid Allah ba ya zalunta bayi in ka ga duk abin da ya faru ga mutane ko na azaba ko na halakarwa to daga gare su ne shi yasa ko da wata azaba ce ta sauka ba wai shi Allah madaukakin sarki ya zalunci mutane ne ya sauka musu azaba ba a in ka ga wani abu ya samu ga mutane kamar suna cikin wata ni'ima da jin daɗi sai kuma suka samu wata matsala ta shigo gare su na wahalhalu to har yanzu ne da gare su ne kamar da Allah ke faɗa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shi Allah bai canza abin da yawa mutane na wata ni'ima da jin daɗi har sai in su sun ka canza aiki sun ka canza hali ya zama suna yin abin da ba daidai ba to sannan sai Allah ya sauka musu da wata musiba da za ta zama matsayin wa'azi gare su don su dawo su gyara to shine Allah yake cewa da haka mun kama su waɗannan mutanen ma'ana kuma kamun da aka yi musu an yi irin yadda ya dace ɗin ne saboda sun yi daidai abinda sun kai ne kuma shine aka saka musu da shi kadai to kaga tun da haka ne ba zalunci ciki nan to shi yasa yake cewa fa kaifa kana nakir yaya musu na ma'ana kamu na da musu kenan ya kasance gare su sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ce ashe baka sani ba cewa annallaha lalle Allah madaukakin sarki anzala minas samaa'i ma'an shi ya saukar da ruwa daga sama sannan fa akhrajana sai mun ka fitar bihi da shi wannan ruwan mun ka fitar da samaratin ‘ya'yan itatuwa muktalifan alwanuha wanda launi-launi ɗin su ya sassaɓa ba kala ɗaya ba ka akhdarin kamar za ga wani kore tsanwa kenan wa ahmar wani haka shi kuma yana da ja haka ga wa asfar wani kuma haka shi fatsi-fatsi haka ga kamar yalo ko wani mai kama da haka wa gairi ha da ma sauran dai wani su duka sannan sai bayan wannan kuma Allah ce haka nan wa milil jibali haka nan daga cikin duwatsuna ai in ka diba za ka ga akwai judadun akwai duwatsuna waɗanda suke masu hanyoyi kala-kala da kuma zane kala-kala shine judadun bidun akwai duwatsuna waɗanda suke farare ne kwal haka wa humurun akwai kuma waɗanda suke zagan su kuma jajaye ne duwatsun mukhtalifun alwanuha kuma launonin kalolin su duwatsun nan ya canza su ma kala-kala ne bishiddati wa da'ifi shine ta hanyar karfi da kuma rauni sai ga wani yana da karfi kwarai wani dutsen kuma bai da karfi sosai sannan wagara bibu sud sai Allah ce wagara bibu sudun da kuma bakake wanda suke kirin masu baki sosai anan abinda Allah madaka yake faɗa cewa alam tara ashe baka sani ba annallaha anzala minas samai ma'an cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama sannan su ruwan nan da ya saukar fa akhrajna a ran shi ne malamai suke ce mai iltifatun adal ghaiba wato shine nan an ce an Allah an zala minas samai Allah ya sabkar sai kuma an ka dace an ka ce fa akhraja malmaki a ce fa akhraja kaga misali in za a bi wannan sai in sai a ce an Allah an zala minas samai ma'an fa akhraja bihi samaratu sai aka ce a fa akhrajana to shine iltifatun adal ghaiba wato ana da farko ana faɗa to kuma sai gashi yanzu damirin kuma ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki yana magana da kanshi a gurin shine annallaha anzala minas samai ma'an Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama fa aka rajana sai muka fitar insha Allah madaukakin sarki bihi da shi wannan ruwa sai muka fitar da samaratin kayan itatuwa ko mukhtalifan alwanuha kalolin su biya saba sai kaga wajen kayan itatuwan kala kala wajen nina ma sai ka isko ba kala guda bane wanda sai ka gani na tai duruwa zai ya shi annan na tai wani nina tai kuma jazaye haka dai zaka shiga su wani ma koda ma wanda ya ne baki yake irin su din yako to kaga duk haka dai misali Allah ya tsara abubuwan wani ja wani tsanwa ne shi ko ya ne zaka tsanwa ne shi haka yake haka dai suke daban-daban to Allah ya ce duk shi yawan abu shi yasa kaje wata aya yake cewa shi yake fitar da su kuma sannan dukkan su kuma da ruwa guda aka shayar da su kuma dandanon su kuma kala-kala daban-daban tun da yanzu misali kaga in ka sha ka sha apple misali kaga nashi ɗanɗano daban misali ka sha mangoro nashi ɗanɗano daban gwaba irin nashi ɗanɗano daban misali duk kowane sai ka isko da irin kalan nashi ya bambanta da wancan to kuma duk ruwa guda ne kuma Allah ya kaso kuma su daga sama kuma sun ka zama haka nan ruwan kala ɗaya ne wancan ba masu zaƙi ne an ka saukan mai ba wancan in ka ji ɗane da ɗaci ko bori ba nashi ruwa shi duk da ruwan kala guda ne suka shayar da su ba amma kuma ɗiyan suka bambanta duka shi Allah madaukin sarki yana gwadin wannan ne domin ya gwada mutane cika iko ne da kudura ta da kuma cewa lalle ba wani wanda ya cancanta ya zama wajibi da abota mai ba shi ba kuma dukkan su waɗannan abubuwa ne waɗanda yake Allah ya dunna ni'imomi saboda duk abin da za ka gani cikin ƙasa a bayan ƙasa din nan shi Allah madaukin sarki ya yi shi ne fa don ɗaya bayi ne su ji daɗi kurum shi zaka je ki cewa mata allakum wa li an'amikum kawai Allah ya fita da wannan don ku ji daɗi da ku da dabbobinku duk abin da Allah ya fita na abincin zaka isko kawai don ɗaya mutane su ji daɗi ne kaga wannan ni'ima da Allah ya ba karama bace kwarai da gaske shi yasa Allah yana tunatar da mutane irin waɗannan ni'imomi wanda za ka ga ni'imomin da Allah ya yi kamar irin waɗannan da yake magana yanzu ƴaƴan itatuwa kala kala in ka dawo ga waɗanda ba na itatuwa ba su ma kala kala ko abin da shafi na abinci da su gero dawa matsara shinkafa alkama wai dukkan su su ma kala kala kuma duk don saboda mu Allah ya fita da su su ma kansu dabbobin ma da aka cewa kuma Allah ya mana waɗannan gadin imomin saboda don mu ji daɗi da mu da suwa sai ya zama su kansu ma ƙarshen su ma dabbobin su ma an yi su don zai mu ji daɗi su ma yanzu tun da mu ne zama yi amfani da su a yi ayyuka irin shanu misali kaga ana harka aikin gona da suwa raƙumi shi ma ana aikin gona da suwa kuma yana gana ma ana so a ce nama kuma a yanki kuma a ci kuma da su ɗin ne kaga ashe dukkan dai ƙarshe duk saboda adam duk Allah ya abubuwan gaba ɗaya zaka kuma irin ni'imomin da Allah ya kashi kashi irin wannan wanda ba wai duk wanda kake sai ka samu irin wanda zaka iya amfani da shi kai domin misali kila sai a ce shanu a ce raƙumma mutum ya saye yanka ci ya ce kai na shi ina kudin sayan sa yanka ci sai ga mai yawa ku to sai kuma Allah ya na kasa gari su wanda ba su girman su ba akwai tumaki da awaki ga sunan kaga in baka iya sayan sa ka yanka gidan ka ci to sai dai ka sayo tunkiya ko akwai ka yanka shi ma in baka iya kuma an ka wani kasa gari su ma ga su kaji nan su zabi su a agwagi haka su ma in ba ka iya sawo tunkiya ko akwai ko wani abin sai ka yanka ka sai cikin su ka yanka shi ma ka yi duk ɗan abin ya gagara ba ka da kuɗin kaji ko mina ne ga tsuntsaye nan daji an ka ce ka kama duk an baka don ɗaya dai mutum ya ji daɗi kurum ba shi kaga duk irin waɗanda abubuwan da Allah madaukakin sarki ya yi ya zama dole ne a gode ma Allah shi yasa in za a yi ta ma lissafin ni'imomin Allah ya yi mutane kaza da kaza da kaza sai kaga cewa to waye shi wai kai me kake wa Allah ba abin da kake ma Allah ba kawai kai sallar ga haka gaba ɗaya kuma biyan kaza ne ka kuma tunda sallar da kake ba Allah kake yi ba shi da kake ta biyan kaza ne iyakar fadala ke ta Allah yanzu kana ganin mutum da shi da ɗa da uba ne ai kaga wannan ɗan in yayi aiki yamma ba wani aiki ba sai ba wani ya biya shi ba ko in ku hasi yace sai ya biya shi wannan ya zama dan manzo kenan to amma shi saboda fadala ta Allah shi ya halice ka ba haihuwa kai ba halitta ɗan gurgumin maka kuma ya biyo ka da irin waɗanda ni'imomin kala kala sannan kuma sai ce kai sallah amma kuma ce biyan kaza ne wai kuma duk da haka na saboda sakkuwa kuma sai mu ce ta wasa da sallah kaga shi yasa ubangiji madaukin sarki wato a in ka ga ya azabtar da mutum adalci ne shi yasa kaji malamai suna cewa in yi wa mutum azama adalci ne mashi to ai kaga da yanzu da kaji irin wannan ba ka san ilalle tabbas adalci ne Allah ya mutum ko azaba an kawo mutum yau ko da bai ma komai shi Allah madaukin sarki ya kawai azabtar da mutum kawai mutane sun ka mutu ya ce duk sa soto gaba ɗaya bayan da za a yi kayan shi ne yana da damar da zai abu ne wanda ya kaso kamar yanzu misali waɗanda dabbobi da muka bada misali kana da kaji ko wani abu ai kana da damar da tun da naka ne kai ma ka kamo waɗanda kaka son ka yanke ka yanke ka ci nama ka ba waɗanda kaso ka bari karaya da su kenan ko baka da zunubi ko guda saboda me saboda kayan ka ne waɗanda ka kashe su baka da laifi karaya waɗanda kuma baka da laifi to shi ma Allah inda duk duniya zai sa wuta duka bai da laifi saboda kayan shi ne yana da yancin da zai haka shi kenan amma saboda fadala ta Allah da tausayi ga bayan shi sai ci an kai ba da biyan zai banda duk waɗanda ni'imomin da ya baka tun daga ni'imomin kafin zuwa kana duniya an tare da maka nono zaka sa cikin cikin mahaifiyarka tun da an san baka iya cin abinci a nono na komai yana ciki duk wani sinadari da ake bukata na gina jiki da sauran abubuwa na ƙarin lafiya duk yana ciki duk Allah ya tattare gaba ɗaya sa cikin nonon ko mahaifiya duk saboda kai dan ka ji daɗi an tare da maka iska a nan duniya wanda zaka shaka kyauta duk adadin rayuwar da zaka cikin duniyar nan in ka bi ka sai iska sai dai in gabashin zaka sanya ko mota kawai amma dai kai naka na jikinka zaka amfani kyauta ne ruwa komai dai ga sunan to shi yasa duk Allah yake ta tunatar da mutane irin wannan gani shi yasa kaje wata aya yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku yi lissafin ni'imomin da Allah ya muku to ba ku iya lissafe su don ba su da iyaka ne kai ko ni'ima ta jikinka da an kai maka na gaban ka su kada su isa in kana son ka san ni'ima na idanu muhimmancin su ka tambaye maka ko ka ji shi da dai su zai haifa baka labarin muhimmanci su kwarai da gaske kai ko amma saboda kana su ka ta ganin ba kun yi bane ba ka tare na su in kana son ka gane ni'ima ta ci ka tambaye kurman da bai ji ka jiya shi irin shawar su da ya gani da kuma irin kallon muhimmancin da kai musu kai saboda kana su ka tabbata ka ta ganin girman su yanzu kana ganin cikin wannan inda guda za ta samu matsala guda ɗaya daga ciki yanzu misali ka diba ga duk irin karatu da aka yi masu karatu na harkar bangaren likitanci ko kaga sai mutum ya ta karatu sai ka ga zama dauta amma duk duka ijiya ɗaya ce ka karanta har ka kula da harka ijiya ɗaya ce ka karanta shi kenan wancan kuma haure ɗaya ne ya karanta wanda zai gyara haure wancan haka duk karatun da ya kuka shi ya kashe kuɗi da yawa ya sha waya amma abu guda da cikin halitta Allah ɗaya karanta shi ko Allah duk duka ya maka suwa kuma duk kyauta sai ka ga in guda ta samu matsala ko ji ko kunne ko wani abu sai ka ka tai sai an kashe kuɗi masu ɗumbin yawa sannan a barki amma shi Allah da ta shi baka ko naira baka bashi baka ne maka su kyauta kaga ashe dole a gode ma Allah ya zama wajibi ne to shi yasa kaga Allah ya da tunatar da mutane waɗannan abubuwan cewa shi ne yayi kaza saboda haka ya zama dole a gano waɗannan abubuwan a gano lalle Allah ya wa mutane ni'imomi masu dimbin yawa waɗanda don a zo a gode mashi tunda ka bauta mashi ba ba shi ma kai ba kaka kai ma kuma ita gode da mashi ne wani shekaru mal aziz da lakum in ka gode ma kuma ƙara maka maza ne to ai kaga iyaka kenan saboda haka kaga in ma ka gode mashi din kanka ne kai ma ba wani ba to shi yasa yake cewa da haka shi ya fitar da waɗannan ‘ya'yan itatuwa ɗin nan kala-kala wanda launin su ya canza wani tsanwa wani watan ko abin da ya ja wani yalo haka ga sannan ya ce bayan wannan kuma gome da jebali haka nan daga cikin duwatsuna za ka ga judadun akwai waɗansu da gani akwai hanyoyi cikinsu da kuma ko zane-zane don da ya gaza gani duci misali amma sai haka hanya ta ratsa tsakiya ta hakan za ka hanyoyi misali za ka shi da hanyoyi haka ɗin ko kuma ka gan shi da wani zane hakan ga kamar ayoyi ko wani fanci ko wani baka kala kala da haka to sai Allah ce shi ya wadannan abubuwan bidun yace kuma za ka ga wani dutsen fari da shi kuma ko za ka ga wani dutsen fari kwale da shi kuma wa humurun yace kuma sannan da wanda shi kuma za ka ga hijani wani dutse ne amma gashi za ka shi kuma ta gari shi duk Allah ya ce shi ya su mukhtalifun alwanu ha dukkan salonin su ya canza shi ne sai ka ga wanga dutsen yana da karfi sosai wangana kuma baya da karfi sai ka ga wangana saboda rashin karfin shi kana iya inda za ka ɗauke shi ka samu wani dutse mai karfi sai ka buga shi sama ne sai ka ga ya watsi ko kuma inda zaka samu wani karfi kamar ko diga ko wani abu ka sare zai iya fashewa wani kuma sai ka ganshi da karfi kwarai shi kuma wanda baka ma fara taya shi da kwashin ka ko kuma diga ka ko wani abu ka san labari ne zaka yi wani to saboda so Allah ya ce shi Yesu haka nan kala kala sannan bayan wannan kuma ya ce wanga rabi ba su gudu sannan da kuma masu baki don an ka ce sud shine baki shi ko garabi wato ta'kidi ne na shi karfi din kamar da Hausa sai ka ji an ce ai wanga ban bakin kirin yake ai kaga wannan kirin din da ka faɗi ai kaga ƙarin karfi ne na bakin ma'ana bakin yana da baki sosai kenan ko a ce baki ne shi wulik ko to duk irin waɗannan da to shine nan wannan garabi din abin da yake da tsananin baki to shi ake ce magarbi to shine garabi busut kuma wato shi ake cewa shi sifa ne kamar ba da sifa ne to amma sai an ka fara faɗi ne kamin a faɗi masu fitin nashi don galabi ba sudun don shi sudun din ne yake bayar da sifa sudun baki galabi mai tsananin baki to amma sai aka fara faɗin galabi din sannan aka faɗi sudun to Allah ce duk waɗanga abubuwan gaba ɗayan su duka shi ya tsara su shi ya yi su to shi ne
ومن الناس والتعلم الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تكور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه كفور شكور
sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa wa minan nasi haka ne ya ce akwai daga cikin mutane wadda wabi da kuma dabbobi a wal an'am wato wadda wabi shine dabbobi saura duka gaba ɗaya kenan wal an'am da kuma dabbobin na ni'ima dan kace al'am shine kamar tumaki da kuma shanu da awaki haka yace za ka gansu kowanne daga cikin su mukhtalifun alwanuhu wanda kalolin su duk sun caccanza ma'ana sai hagansu ba kala ɗaya ba to sai Allah ce kazalik haka nan dai ne ubangiji madaukin sarki wanda yake yin waɗannan abubuwan kala kala masu baki din da kuma masu bambancin kaloli nau'i nau'i daban-daban sai ce duk da haka nan kuma inna ma kaɗai dai yakhsha Allah min ibadihi ulama'u malamai su kaɗai ne suka ji tsoron Allah daga cikin bayan shi Allah din inna Allah lalle Allah madaukin sarki azizun mabwayi ne shi fi mulkihi a cikin mulki ne غفور كما ما غفر لي لذنوب عباده لذنوب عباده المؤمنين ga ainihin zunuban bayan shi muminai a anan abinda Allah madaukakin sarki ke magana yake cewa minan nas haka nan akwai daga cikin mutane waddawa da kuma dabbobi don an ga ce addawa ana cewa dukkan abin da yake motsawa bisa ga bayan kasa shi ake cewa addabba saboda haka yanzu ga kaira don mutum ya ce maka dabba ba fa zagin ka ne ba amma wannan an ce mai dabba sai ɗauka da an an rera shi an mai wulakanci to dabba duk abin da ka motsawa bisa ga bayan ƙasa suna ne dabba shi ta kaji alaƙi cewa mamin dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ba wata dabba wadda bisa ga bayan ƙasa face abincin ta yana ga Allah shi ka ci shi ta to kaga in ka ɗauka misali da bawo shi shi ka ɗauka da an ce dabba dabba irin magana kawai tumaki ko amin su kada ya karfi to da Allah ya ce duk dabbobin da a bayan ƙasa shi ka ci da su kenan banda mutane dabbobi su kadai ne aka nufi kaga ana nufin hada mutane yawa iya kare magana sai a ce dabba mai hankali magana mara hankali shi dan adam shine dabba mai hankali wancan kuma shine dabba wanda mara hankali shine kawai bambanci to shine da haka dukkan abin da yake motsa ga bayan kasa kenan shine wani nasu daga mutane wadda wabi da dukkanin watan dabbobi da suke motsawa a bayan kasa wal an'ami da kuma dabbobi wanda suke na ni'ima waɗanda suke muhtalifun za a gansu muhtalifun an ce al'an'amu shi kuma shine kamar da na faradin waɗanda dabbobin ga dabbobin ga su ake a dabbobin ni'ima aka ce tumaki da shanu da awaki da raƙon su aka ce dabbobin da kaji amfa dabbobin ni'ima su ake nufi shi yasa kaga koda cikin zakka su kadai ake yi ma zakka cikin dabbobi sauran dabbobi ba su da zakka ko doki dubu nawa gare ka ba ruwanka da zaka gare shi misali irin da- da sauran duk wani abu da kasan kana kiwo irin su kaji su agwagi ko sun kai miliyan nawa ba ka zaka ba komi to shi yasa sai zan nan shine Allah ke faɗa cewa shine wanda yake yayi waɗannan dabbobin haka kuma sai ya ce bayan wannan kuma mukhtalifun alwanuhu kadhalik haka nan su ma suke da launin nasu biya ci canza wato shi in ka diba kamar shi mutum din dan adam sai ka ga ya zama kala kala shi ma wannan baka fata ne wannan kuma sai ka gan shi balarabe ne wannan bature ne wannan ka- ga sunan da kowane kala ko cikin fararen ma sai ka isko nau'o'in watan farin ya dan caccanza in kuma cikin bakaken ne shi ma sai ka isko nau'in bakin ya caccanza shi ma sai ka ga bakin wannan ne ya ya bambanta da na wancan na wancan ma ya bambanta da na wancan ne to Allah ya ce duk kuma saboda haka ya haka saboda dai duk- duk shi yayi wannan halitta din. shi yasa wato za a samu akwai wata ƙarya da Yahudawa suke yi wai sai suna cewa abin da ya sa su mutane sun ka zama waɗanda baka fata kenan wai abin da ya sa sun ka zama haka na babbakon wai saboda hamu wanda shi ne ya haife su cikin ‘ya'yan annabi adam ɗin ‘ya'yan annabi nuhu wai laifi ya yi ma annabi nuhu sai annabi nuhu ya la'ance shi tsine ba shi yasa sai ɗaya ne sun ka zama babbakon to wannan ƙarya ce suka yi ba gaskiya ba ne ba shi Allah madaukin sarki gashi na yana tabbatar mana cewa shi ya halicci halitta ta kala kala da haka nan saboda haka to in aka ce misali haka nan ne to yanzu cikin dabbobi ai ana samun babban kusu mako to su kuma wallahi ce su kuma yasa sun zama bakwai haka ba haka bane ba kenan ko saboda ka shi Allah shi kai abin shi kuma da Allah madaukin sarki yayin wannan halittar abin da yake shine wato a duk yayi wannan ne don ya faɗa wata aya yake cewa ya ayyuhan eh, yana cewa inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ce mu halice ku ne da ba ku kabila daban-daban dangi daban-daban domin ku san junan ku mun kai maku haka nan sai ce amma ku sani shi bambancin launin fatar ba shi bane inna akramakum indallahi mafi girma a wurin ku wajen Allah madaukin sarki a tsakakun wanda fi kowa tsoron Allah cikin ku to shi an mai girma wajen Allah don haka in kana baka fata kai ne mai imani mai aiki na kwarai to a wurin Allah madaukin sarki kai kai kowa shi yasa kaga cikin sahabbai ma ai akwai baka fata ko sai da na bilalu ai dan afirka ne shi baka fata ne shi ga irin mu amma sai gashi ya zama ba tun da kaga yanzu ga su abu jihar sun cikin wuta ba ga ta shi kuma yana cikin mai mai na gaba gaba ashe kaga baka fata kan amfani da shi ba kuma gashi ma hada muqamin yake da shi cikin a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko tun da shi kaga muqamin ladanci yake yi shi ka kiran sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga baka fata shi ba bakin fata ba shi Allah ya kamar a zuciya inna Allah la yanzuru ila suwarikum ko wannan hadisin nan dai ba ruwa ne da su da cikin a zuciya kawai ita ce Allah ta aiki da sa saboda haka in mutum yana da imani da aiki na kwarai a wajen Allah shi ne an mai kyau in ko mutum bai da imani da aiki na kwarai a wajen Allah shi ne wanda baya da kyau din saboda haka wannan launin fata su Yahudawa wannan ƙarya ce suka faɗa na cewa ai watan idan mutum yana watan asu wai baka fatan na wai ayan annabi nuhu ne da don watan ya la'ance shi ne shi a dalili wai sai ya fi saka ba haka nan abin yake ba to shi yasa nan Allah yake magana cewa shi ne waɗannan din dukkan su mukhtalifin alwanuhu kazalik watan launin su biya ci canza haka nan su ma kamar yadda an gaba da waɗancan misali na baya din sannan sai ce minan yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama sai ce inna ma kadai dai yakhsha Allah min ibadihi ulama malamai su ne suke tsoron Allah daga cikin bayin Allah inna Allah azizun haqiqa Allah mabwayi ne gafurun kuma sannan wanda yake mai gafara ga zurban bayin shi ma'ana shine ah, Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ubangiji madaukakin sarki yake cewa bayi wanda malamai suna lissafa ita wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda suke gwadin girma da daraja da matsayin malamai a wajen Allah maɗaukin sarki saboda su kaɗai suka samu shaidu wajen Allah cewa su masu tsoron Allah ne suwa suka ce shi ga sai Allah ya kawo da siga ta inna malil hasri in ka ji an ce al- eh, inna malil malam balaga suna cewa alhasru wato shine babu wani wanda an ka sani mai kaza in ba wani ba wai ma'ana shi a wajen Allah bai san wasu masu tsoron Allah ba in ba malamai ba to amma na rashin malamai masu aiki da ilimin su an gane ba kowane ba yawwa saboda haka wanda ba aiki da ilimin shi to wannan baya daga cikin tsarin amma dai malamin da yake yana da ilimi kuma yana bakin kokari wajen aiki da ilimin nashi to shi ake magana wurin to saboda haka su amma tsoron Allah a ake magana sannan shi yasa akwai wata qira'a wadda ke amma shaza ce ma'ana shaza shine wanda ba a karanta ta wajen sallah ko wani abin haka wanda suke karanta ta cewa inna ma ya Allahu min ibadihi al-ulama'a wannan ha'u din na Allahu sai a mai rufu'a malmakin wasali sama inna ma ya Allahu min ibadihi al-ulama'a malmakin ulama'u shi ko fassara za ta canza ma nan abinda annan shine wato inna ma ya Allahu min ibadihi al-ulama'u kai da shi Allah madaukin sarki yana girmama malamai daga cikin bayan shi saboda haka shine ma'ana sai ya zama ɗan haka ya karan abin da zai zama kinan ma'ana sai wato ubangiji madaukakin sarki yana girmama malamai su kaɗai ke girmama daga cikin bayan shi to wannan an karanta da haka sannan wato kamar yadda aka sani wato shi wannan magana din ta ilimi da ma abu ne wanda yake mai girma shi yasa kaga aya farko wanda Allah madaukakin sarki ya fara saukarwa don a gwada mana girman ilimi da kuma zama dole ne kowa ya yi shi din da yin karatu aka fara ta farko ikra aka fara ci yi karatu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq da shi an ga fara manzala wanda yafi kowa ilimin wa shine amma ayar farko ta fara wahayi don ita an ka fara saukarwa to amma da ayi karatu an ka fara da ita to kaga yanzu kana ganin mutum yana da hujja da zai wajen Allah ya ce bai yi karatu ba kuma bai zo a inda karatu din ya ce yana da uzura sun dan mayar harkokin gida koko kaga shirin ba zai yi ba shi yasa wata rana tun da dadewa amma wai wani ne muna magana da shi don ganye da karatu sai suna gani yana ganin cewa ai makaranta kawai mata aure su su ce zuwa makaranta kawai amma su maza ai abin da ya sa su ba zuwa saboda harkoki su masu yawa yawa da kube harkokin gida sai ce da ce to amma ni dai abin da na sani shi abin da maza sallama ya faɗa abin da ya ce cewa ya ɗalabar ilimi faridatun ala kulli muslimin ni ce ga kowane musulmi ce da mai ilimin farilla ne to shi shi mijin nan ba musulmin bane shi ne bai zama dole gare shi ba kuma yanzu kana ganin hujja ce yanzu in ce wani lahi a wani Allah madaukin sarki sai Allah sai Allah ya tambaye shi me yasa baka yi ilimi ka san zaka bauta mani ba sai ya ce harkokin gida sun kama ya bai zuwa makaranta kaga ai akwai magana banza ai ana gaba da magana banza ya ce ta wuce haka kuma shi Allah ya faɗa mai kusan don ɗaya ka bauta mai harce ka kuma khalaqatu jinna wal insa illa liya'buduni Allah ya ce to ka gani to shi yasa a sai ya zama waɗannan aya tana daga cikin mai gwadin daraja da girma na malamai shi yasa sai ya zama wato kaga hadisai da daman gaske waɗanda yake suka zo saboda shi ilimin da idan mutum ya same shi a matsayin shi ma shi magadi ne shi ga manzon Allah domin hadisi na shahararre wanda manzon Allah ya faɗa cewa al-ulama'u warathatul anbiya'i su malaman nan su ne magada annaba iyaka girma kenan a ce kai ne wakilin wani yau ina ganin ko da wani babban malami ne kila zai taya akwai wata gareta da yake da ita sai uzuri ya kama shi bai samun dama zuwa sai ya wuce ta kai ce ka je a madadin shi ina ganin fa ba karamin matsayi ne wannan ba to ballai annaba da gurgum a ce kai wakilin annabi ne kai shi kake wakilta ga abin da kake kai ba karamin daraja bace to shi yasa wannan kenan shi yasa akwai sayyidina ali wanda imam al-ghazali a cikin tafsirin shi na ihya ulumuddin yake kawo cewa watan yana cewa yana gaya ma wani almajirin shi ne ana ce mai kumailu yake ce shi ya kumailu ya kai kumailu ka sani shi ilimi ya fi dukiya muhimmanci ya fi shi daraja yace saboda shi ilimi idan ka same shi ilimi ya ce na farko shi ka gadinka kai kuma dukiyarka kai ka gadinta don kai ka tsaron dukiyarka kullum kana ta fama ya ce amma ilimi shi kuma saboda kana shi za ka samu alfarma wanda alfarma ilimin nan ka ga zama gaji gari ka zama tsaro gari ka ya ce ita dukiya kuma har yanzu ita aka ma hukunci shi ko ilimi shi ka yin hukunci saboda ai ka ga ilimi shi kai kanka mai shi din ma shi ka hukunta ka ko don shi zai faɗa maka ga wanda za ka yi ga wanda za ka yi ko ko sarki mai mulki ilimin na shi ga hukunta shi don abin da ilimin na ya ce ga wanda za a yi abu kaza to shi ma shi haka za a yi kaga ilimin shi kai hukunci kenan amma dukiya kuma sai sai na alalci ita kuma kai kamata hukunci saboda in ka to ka ware kai kudin ka misali dubu kaza a ce a sau abu kaza da su wannan can a ce a sau abu kaza saura kuma ka ce ka aji ka ka musu hukunci kenan ka musu hisabi to kaga sun mamanta da ilimi nan ilimi shi ka hukunci shi kuma ko kai awwa shi ka hukunta ka yace kuma bayan wannan ita dukiya in ana da zara an ka ibi wani abu ragewa ta kai shi ko ilimi duk sanda maka kaka bayawa shi kuma sannan ƙara yawan baya kai don da zan kana dukiya misali sai ka tara a kaddara yanzu kana da miliyan kana da kana da miliyan guda misali yau dubu guda in ka cire kice daga ciki ka kashe to yanzu ba su zama miliyan guda ba sun zama dubu guda ko saboda haka sun ragu gobe ma in ka ƙara iba wata hakan kaga ana iba suna ragewa ne sai ce amma shi ko ilimi kana ba da shi shi kuma yana ƙara yawa ba taɓa samun abin da an ka ba da shi yana ƙara yawa sai shi ya to shi sanar ala ce to ilimi yalle ya fi dukiya muhimmanci amma ga zamanin yanzu dai kan daɗa sai dai Allah ya sama ki yanzu kama wani ma aka wani zabi aka ce zaɓe guda ga guda aji mai suwa to yana ya ɗaukar duke gari ta sau halar lantar Allah ya ba mu ilimin albarka mai amfani saboda haka shi yasa kaga manzara salama da kan shi Allah ba da kiski yana ba shi umarni na don shi ilimi din nan wa amma wani abu ne ba magana yanzu dan ɗaya mutum yana ganin an ce malam malam shi ne ya zama malam ba shi aka cikin ilimi ba don wannan da yawa mutane suna cikin wannan kuskure kawai da zarar dai mutum ya dan iya karantawa da shi kenan da ya zama malam shi ma duk inda aka gani ana ce mai karamar kallon malam malam shi kuma kuma ya yi shi ma malam ne shi kenan bai ƙara zuwa makaranta da bakin nan kuma wai shi ma malam ne to wannan ba shi bane ba kowane ne dole ne ya zama kullum kana cikin research kullum cikin karatu kullum cikin nazari da sauran abubuwa da ilimi kullum dole ne wannan duk wanda yake a cikin harkar ilimi ya zama wajibi ta wannan shi yasa kaga ai inda ana koshi da ilimi a ce ya ishi mutum ko har ya yawa to da an zo ga manzo Allah sallallahu an gama amma duk ilimin nan da manzo Allah wanda Allah ya bashi gaba ɗaya duk ilimin farko da na ƙarshe gaba ɗaya ce kuma zan da ni ilimin duka bayan waɗanda duk Allah ya ƙara mana kuma wasu amma kuma da haka sai gashi Allah ke ce manzo Allah wa qul rabbi zidni ilman ka ce Allah ya ƙara wa ilimi manzo Allah ka ce haka to don Allah kai yanzu bi abin da kai kwatan ka kai tunda ana cewa malam shi kenan ka zama da ba ka ƙara zuwa makaranta shi manzo Allah gashi Allah yake ce mashi ka ce Allah ya ƙara mana ilimi to wannan abu yanzu kam yana shi ba dai kasuwa ce tana da girma wurin wanda rashin zuwa makaranta ɗin to Allah ya ba mu ikon zuwa makaranta mai koyi muka ci manzo sallama saboda haka ilimi ba ta abin da wanda yake mai girma kuma kaji Allah yana jinjina manzo Allah shi ya wa Allah baka malan takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima shi yasa kaga irin su annabi annabi Sulaiman kaga yana da mulki ga mulki ga annabta ga komi ga kuɗi amma da zai yi alfahari ba da mulki ya alfahari ba sai ke cewa ya ayyuhan nasu ullimna man duka tsayi yana jin daɗi ne da murna cewa yana faɗin ni'imar da Allah ya masu an sanar da mu magana ta tsuntsaye sun kai mura ganewa ilimi ne wai ilimin magana sanin tsuntsaye ce ita ce ka alfahari da ita to yana da kai da Allah ya ba sanin Qur'ani misali koko sanin a bangan tsuntsu ne magana tsuntsaye amma ita ka jin daɗi da ita yana cewa Allah ya bashi kaga annabi Adamu shi ma ko wa allama al-adama al-asma'a kullaha shi ma Allah ya bashi ilimin shi as-sanadiyya kuma daukakan saman daraja ta sama da mala'ika zaka ji annabi Yusuf shi ma ko yana magana rabbi kad ataita ni min al-mulki wa 'allamtani min tawil al-ahadith har zuwa ƙarshe ko kaga amma dai abin da ya fara shi wa 'allamtani min tawil al-ahadith yana godiya ne ga Allah ni'imar da ya mai yace ya Allah ka sanar da ni fasarar mafarki fasarar mafarki ce amma gashi jin dadi yake yi babban ni'ima ce saboda ilimi ne to ashe kaga babu wani abu wanda yake ga ilimi daraja to shi yasa kuma wajibi ne gaskiya wajibi ne mutum ya san menene yanzu ga karatu kuma a fajama sauki ba kamar da ba mutane da su suka ta wahala ga karatu in za a yi karatu sai an tafi wani gari can mai nisa kuma kashi ma duk ƙasa wani bi aka yi tafiye tafiye a yi tauha ma amma yanzu karatu ga shi nan arha can da sai ka isko ga gari da waya a samu malami ɗin to amma yanzu ba garin da ba malamai ko mi karamcin garin nan da waya dai a ce duk garin ba malami ko mutum guda gaskiya na da wahala to ka gani amma mutum ya taya din wai kuma shi kenan wai bai da dama bai da lokaci amma yana da lokacin da zai taya wasu hukuki na shi na gaba ne amma dai na ilimi bai da shi ba kamar cikin awa 24 na yini bai iya ware awa guda cikin su ya taya makaranta ya bada sai ga makaranta ya ma kai na 23 bai da lokaci shi to kaga abun gaskiya akwai akwai riba ko mutum gaja ce wani abu shi ai ai shi saboda yanzu ai shekaru da sun kai inda wannan ba hujja wace wajen Allah neman ilimi abin da yake cewa min al-mahadi ila al-lahadi tun daga sanda mutum yake cikin tsumman goyo sanda an kai shi to daga bakin nan lokacin neman ilimi ne har zuwa sanda za shiga kabari to ka duniya kana yawa ta ka amma amma an bayana kake ta kasuwa kuma shekarun naka ko ba matsala la amma dai ilimin ne shine da matsala ne ka gani zama da ga bai zama hujja kuma shi karatu in an zo ai karatu misali naci ne kullun kullun a ci gaba da yi ana bada ya kai wani wani bawan Allah ya ce makaranta ko da je makaranta wajen karatu ya yi shekaru da yawa amma da bai samu karatun ba yadda yake hukunci da shi da zai dawo gida kawai ya zanna ya hankula tun da karatun bai samuwa yadda bisa hanya yana tafiya ko da ya zo sai isko ya tsaya wani wuri ya dan yi zango haka wai wata rijiya haka ana ɗiban ruwa wurin ko da ya tsaya nan wajen to sai ya yi tambaya sai ya ga duk irin abin nan ne ka san ruhin can da rijin da aka ko itatuwa da aka yi ko don ita ice ne za su yi a ruhe da su ba to sai ya ga duk irin kasan za a ga duk itatuwa ko sun yi wani ramu ramu haka gura gura baka inda igiya ta kai wurin shi ko bai san me ya faru haka nan ba sai ka tambaye su wai waɗanda itatuwa me yasa suka haka sai aka ce mai ai wato igiya ce da taka gugat wannan duwa- wannan itatuwan shi addali ne saboda yau da gobe ne sa sun gaga sai ce to to ya gano ya ma hausa zuwa gidan kenan shi ma yanzu yau da gobe inda yana ci gaba da karatu sai ya gane shi ma sai ya- sai ya karatu tun da dai yau da gobe ta sa wannan eh, itatuwan ga sun duk sun ka yanke igiya ta yanke su to lalle shi ma yau da gobe nan ko inda ana ana karatu nan shi ma sai an samu ko sai kwasa koma gida kawai sai koma makaranta shi kenan kuma ko ƙarshe ne kuma an ka- an ka samu karatu so da haka mutum ya ce ya ga hujja ce kaza wai shi ya kai shekarun da ba su bai iya karatu ba haka nan bane gaskiya kuma ana da akalla shi karatu in ka zo ko da ka ja a karanta ma a fassara ba ka iya rike fassara to kana da iya rike bayanin da an kai ma wurin ko ma ba karatun ka ba karatun wani in makaranta ce ka zo wurin za ka muhan don sai wani ya wani karatu an mai bayani na wani abu wanda kai baka sani shi wani wurin cikin karatun wani sai ka karu da shi ya in ma duk wannan tagaran ko zanne ka ɗaya kai kana saurari abin da aka yi wurin ba ka da tafi ko guda yayi to amma yanzu kan gaskiya abubuwa sun yi yawa inda shiga cikin duniya kan to suna gaban mu da yawa sai kai su yanzu ba ma wanda aka suka cewa sun yi shekarun ba ba kuma yaran ba kowa sai kai shi kwamiti mai sun mai yawa haka haka kowa yake faɗa ta Allah ya gyara mana saboda haka shi yasa ilimi din nan abu ne mai girma kwarai da gaske saka ji Allah ke yake ba su shaida mai girma yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kadai dai malamai su kadai ne suke tsoron Allah daga cikin bayan Allah kaga wannan ne mutum ya samu cewa Allah ya yarda da cewa kai an mai tsoron Allah ya ba karamar daraja bace kuma wani wurin ma saboda girman malamai da sai zama shaidu ma Allah ya sanya su yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi sai hada da malamai su ne masu shaida masu tabbatar da cewa lalle Allah shi kadai dace da bauta ma kaga Allah ya samu cikin shaidu ai kaga ba karamin daraja bane shi ma a ce Allah ya saka cikin shaidun shi to shi yasa kaga wato ilimi ya zama dole to muna fatan Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai albarka mai amfani mu duniya da lafiya alfarar manzon Allah sallama sannan Allah madaukakin sarki ce inna Allah haqiqa Allah madaukakin sarki azizun magwayi ne a cikin mulki shi gafuru kuma mai gafara ne innal ladina yace innal ladina lalle waɗannan su kuma waɗanda yatluna kitaballahi suke karanta littafin Allah shine alqur'ani wa qamus salata kuma suka tsaya da sallah ma'ana suka dawwamar da tsaya da sallah da filifi sannan bayan wannan kuma wa an faƙo sun ka ciyar min mara zaƙnahum daga abin da mun ka arzuta su da shiya sun ka ta bayar da cewa inna sarƙuƙi sirran a ɓoye wa alaniyatan da kuma bayyane shine zakka da ma sauran abin da ba zakka din ba kuma sun yi wannan niyyar juna tijaratan suna neman sakamakon wani kasuwanci wanda shi wannan kasuwancin lan ya bura baya halaka bai lalacewa wa ma'ana saboda in mutum ya sa kudin shi a cikin wani aiki na Allah kamar ya sa hannun jari na cikin wani sana'a wanda kuma wannan sana'a ba faɗuwa cikinta yanzu yana sana'a duniya ce sai ka ce ka sai ka sauka ana iya cin riba ana iya faɗuwa to amma shi na wurin Allah ya kasance can ba faɗuwa shi kwata kwata shi riba da shi tsoron cikin ta ba magana faɗuwa kuma riba ma shi ninki ba iyaka ne tunda shi wallahi yudha'ifu liman yasha'u ne Ya- da farko a baka ɗaya so goma in ka baka ɗaya a baka goma a kai ma ɗari bakwai har a koma a baka ba adadi ko kamar da yake faɗa matsalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim wai karfin yin kai don Allah adadin yin kai karfin ihlasin kai don Allah kuma adadin yawan dunkin ladar da Allah zai maka din da haka sai a wuce tsirin bakwai sai a kai ma ba adadi shi Allah shi kaɗai sa abin da ya baka to shine Allah yake magana cewa inda suka ci- karanta littafi suna yin haka to lalle sannan suka tsere sallah to Allah zai ba su sakamako nan da yace masu karanta alqur'ani wato karatu alqur'ani kamar yadda aka sani abu ne wanda yake mai matukar girma da daraja duka cikin abun da ake karanta baki daya ba wani abu wanda yake ga alqur'ani daraja balle a ce ya fi shi ko ina abin da zaka ji wasu shi suna karyaci karyaci da shi tsana wai an ce wani abu salatu fatiha sai qur'ani duk karya suka wannan ba gaskiya bane ba ina ake faɗi wannan yawa yanda haka ne kaga masu salatu fatiha da su ba su ƙara wahala ka su wurin koyon karatun qur'ani a to ba sai su tantance tun daga abin da ya qur'ani ko ba ka gani sai mu ce ta karatun ta yi mutu da kai ne to amma kuma sun ma kowa iya qur'anin kuma su masu karanta ta da misali salatu fatiha din shi a shaida cewa lalle ba- ba- su kansu ba su taba cewa ta yi salatu fatiha ba sai dai mutum ya fassara ya abin da ya gada ma kurum to alqur'ani shine gaba da komai shi yasa akwai har yanzu da imamu al-ghazali a cikin ihya ulumuddin ya kawo cewa sayyidina ali radiyallahu anhu yana faɗa cewa shi alqur'ani nan in zaka karanta shi kamar yanzu zaka yi sallah kuma sallar da tsaye ne zaka yi ta ba da zanne ba to duk harafi guda lada ɗari za a baka gare shi kaga in ka karanta dogon sura duk harafi ɗaya tana da lada ɗari kaga duk harufan ba a san iyaka su ba in kuma da zanne ne kana da lura da baka iya sallar da tsaye sai ka yi ta da zanne to duk harafi kana da lada hamsin in kuma ya zamba cikin sallah ne ka karatun Qur'ani ba kawai dai ne ka zo ka yi alwala ka zo ka zanna kana karantawa to duk harafi guda kana da lada 25 in kuma sadda kake karantawa din ba ka da alawalla duk harafi guda kana da lada goma kaga ashe alkur'ani kaga daraja ce ba karama ba ce ba to shi yasa ah, kaga shi yasa kaga in mutum da ka tukura to ana son yaro kaga in kai alwala kai da kai 25 za a baka duk harafi guda sai in ba alwala ne tana kai ana sadar harafi da kuma gari shi to in ba kai alwala ne za ka kanta shi da yake magana kuma sannan ma uwa uba kuma in ba cikin watan ramadana bane ba don in ga ramadana shi an ma wuce nan din don duk abin da ka san kana yi a lokacin da ba ramadana ba to in kai shiga ramadana to lunka ma shi akai so bakwai da kan yanzu in za a baka lada 25 to yi 25 so bakwai ga harfi guda ga wata ramadana kaga shi kenan duk wanda bai halarci wannan karsu qur'ani gaskiya wato yana hasarar lokaci kwarai da gaske mai fadi to Allah ya kara mana himma to wannan shine yake magana akan masu fata alquran da haka karatu alquran da mutum muhimmanci shi zaka ga shehu tijani ma radiyallahu anhu ya bayar da umarni akan lalle ne mabiyanai zama suna karatun qur'ani har ma magana da suke yi ya kamata ya mataki mataki inda so samu ne duk bayan kwana uku a ce ka sauke qur'ani ya abun ya gagara to ya zama duk sati kana sauke in abun kuma ya kara dai lalacewa da kasa to ya zama dai ko dai duk wata ne kana yi ba yanzu ba bisa da wani tun da ya sauka yana ganin bai ƙara saukiya ba kaga kaga kuma ana samun haka ne wani tun da ya sauka ƙurani bai ƙara sauka ƙurani ba har yanzu kaga kai kuma yadda haka nan za a saki sanin ƙurani shi yasa in za ka ji alalama ko wani mai karshen ƙurani ya gwanaci ya iya ƙurani ba hakan ce nake ƙurani da ya zo shiga ba bai yiwa ai kamar yadda ka san kuɗi ko wani abun duniya za ka neme shi sai ka mai naci za ka samu to ai shi ma ilimin haka yake shi zaka ji shi bai ta ilimi ke cewa ko aljunudu fun waljunudu fununuku hauka ma kala kala ne ko kai ma haukaci ne kai irin naka kenan kace ilimi ka suka samu amma baka wahala ba yace irin irin haukan da Allah baka kenan kake saboda ga kenan a iya qur'ani da kyau a karanta shi da kyau to dole sai da naci ba zai taba yiwa ba ka karanta qur'ani kuma kace ka yashe ba sai ka ga an ce karanta sai ka ga abubuwa wanda ya san qur'ani kawai sai dai ta tafi kai saboda duk wanda ya qur'ani wallahi da ka haifar na zai ji kamar ka daka mai wata allura cikin kai bai jin daɗi ko kan to kaga sai ka ji wani yanzu inda za a ja wata aya ta Qur'ani to in ba a ce mai Qur'ani ayat Qur'ani wacce ma bai magana ayat Qur'ani ce sai wani baya karatu ne din ka gani bai san ta ba kuma ya sauka ba sauka abai ba inda za ka ja mai wani larabci ka dan hada mai sai ka ce mai ayat Qur'ani sai da zai saboda bai san ayat Qur'ani ba saboda bai yawan karatu Qur'ani to kaga duk irin waɗannan abubuwan to shi yasa karatun Qur'ani nan lalle ana buƙatar ya zama mutum yana yawan karatun Al-Qur'ani a kowane lokaci saboda haka duk wanda zaka ji a ce wani ka gaskiya wani ya san Qur'ani wani ya san Qur'ani to karatu ne yake fa da gaske to wannan shine to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce to waɗannan waɗanda suka nan kuma suna ciyar da dukiyoyinsu sirran a ɓoye wa alanatin da bayyane zama mutum yana bayar da wasan sarƙoƙi na dukiyar shi a ɓoye da bayyane duka yana bayarwa ɓoye da bayyane zama mutum yana bayar da sadaka a shi yasa wani hadisi ma yake bada labarin waɗansu mutane waɗanda ran tashar kiyama suna cikin innu al'arshi wanda ba duk wahalar da aka su ba su ciki to ciki sai manzo sallama ya zano da wani mutum wanda ya bayar da sarka da boye hannu ne na hagun bai ma san abin da hannun nashi na dama ya bayar ba saboda boyewa ma na kawai dai wanda zaka faɗi ka dunkule kawai ka bashi ba gaban kowa ba wanda ya sani to irin mai irin wannan sadaka ran tashar kiyama yana cikin innu al'arshi wannan duk wahalar da aka shi baya cikin ta kaga to shine na Allah ke magana kuma shi wa ga ka'ida wanda duk Allah ya ba tarin dukiya wannan wa dukiya da Allah ya ba mutum ba ta ka bace ga ka'ida ba shi wa da Allah kware da gaske ai shi Allah shi an shi a gani shi an mawada cin da ma a jiya ne an an karan baka roki ta kai ne yake dai wani aiki na wurin lista saboda ka shi Allah shi ka ciyarwa to sai baka dukiya kuma don dai ka ciyar shi zaka je ka ta wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar daga cikin abin da muka sa ku halifofi ne don ku dai ku ce mu ciki ko kai koko da an gaba ka sai kai riki kaga kai zalunci kina ko daga baka aje an ce an wuce taka don Allah ka je ka ba wani da wani sai kai kuma ka zo ka tara ka boye shi ga baka masu wani ya san ma akwai shi wani to kaga to shi yasa nan kaje Allah yake magana a cir a boye da bayyane sai ce wanda suke wannan ciyawa din nan wanda suke yanzu da tijarata suna neman wani kasuwanci ne a yana neman wani kasuwanci ne wanda watan shine yanzu na tijarata suna neman kasuwanci wanda ma'anar kasuwanci ne samun sakamako na kasuwancin wanda yake wannan kasuwancin lanta bura bai halaka to waɗannan mutane Allah ya ce liwafiyahum Allah zai saka musu da ujurahum ladadakin su shine thawaba amalihim sakamakon ayyukan su almazkurata waɗanda aka ambata sannan bayan wannan kuma waya zidahum zai ƙara musu min fadlihi daga fadlatai innahu ghafurun haqiqa shi Allah mai gafara ne ga zunuban bayan shi shakurun kuma sannan mai godewa ne ga dukkan waɗanda sun kai aiki na biyayya anan da Allah ya ce liyofiyahum aka ce wannan lamun ce ta lil aqibati was sayrura ma'ana ta ƙarshen lamari ma'ana shine waɗanda suka yi wannan cewa inda komai liyofiyahum ƙarshen ta Allah zai saka masu shine ma'ana wai ƙarshen lamarin to Allah zai saka masu ujurum da ladatakin su sannan akwai wani hadisi a wanda ina jin al-Imam al-Haythami ne al-Mujammal Zawadi ya kawo shi yake cewa kuma Imam Tabarani ya rubuce shi a cikin Mujammal Kabir da Mujammal Awsat yake cewa watan nan wurin manzo sallama ya faɗa da yace liyafiyahum ujurahum sai ce ma'ana yudkhiluhum al-jannata zai shiga da su aljanna shine ma'ana liyafiyahum ujurahum din yace kuma wa yazidahum min fadlihi shi kuma sai ce ash-shafa'atu liman wajaba liman wajaba lahu an-naru mimman mimman sana ilayhim al-ma'rufa fi dunya sai ce ma'ana ta shi kuma wai ba su zan shiga aljanna ba don gurgurma wannan fadlan da'a Allah zai ba su ceto ga waɗanda wata sun ka aikata wani aikin alheri ga su waɗanda sun cancanta a sa su wuta to amma sanadiyar watan waɗannan mutanen su kuma tunda sun yi wannan aiki na ƙwarewa da ya kamata to sai Allah ci an ba ku ceton waɗannan mutanen to sai wani hadisi da Ibn Majah ya rubuta shi kuma sai ƙara bayanin abun sai ce za a zo da mutanen tashar kiyama mutumin kirki din to idan aka zo da shiya zai tsaya kamar a shiga da shi aljanna din to sai a zo da wani mutum za a wucewa da shi wuta sai wannan mutumin sai ɗaya ce mai a aiko wane a can duniya fa wato na na abun nan ya wata rana ka nemi in shayar da kai ruwa shi wanda an ka za a kawo wuta da wani zai tuna wani mutum aiko wata rana sadda muna duniya akwai sadda kan nemi in baka ruwa ni baka lokaci kaza kaza sai ya lalle haka ne sai ce haka ne kwarai da gaske shikenan sai ɗaya ce to sawo shikenan an wasa shi wutar an ce shi sashi aljanna wani ya zo kuma ya ce wato aiko wata rana ka taba nema na in ba ta abin da za ka yi tsarki da shi ko ko alwala haka misali na ruwa za ka yi alwala haka za ka yi sallah ko na shi ma ya ce kai to shikenan an kai an ce ka wani kuma zai zo ya ce wata rana hawa ne ka taba aiki na in ce in yi ma abu kaza wuri kaza kaza kaza kaza shi ma dai haka ibnu najah ya rubuta wannan hadisi din to saboda haka shi yasa mutanen kiki za su yi dinnan cututtukan da yawa suna nan da yake lokaci kuma yayin mai afwan sai mu tsaya ba kinna sai mun sake dawowa muna fatan Allah ya mana jagora dukkanin abin da akura kuran mu muna fatan Allah ya gafarta mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a saboda haka lokaci yayin akwai sakwai
Assalamu alaikum. Wata bayar Allah ta ce kana faɗi sunanta ta kawo sadaka a alkur'ani mai girma da darduma da tarbi da kuma hukunta a yi mata addu'a.
to alqur'ani da Darduma na'am da tarbi da huta alwala.
to masha Allah to Allah ya saka da alkhairi ya ce wata bayan Allah ce ta aiko da alqur'ani da kuma da duma da buta mata alwala to kuma ta ce ma kada a faɗi sunanta to shi da dama ko can duk abin da mutum yayi na bayanin na koyi to shi Allah ya shafiya muna addu'a Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya karbi kuma wannan sadaka da ta bayar abin take da mana addu'a gare shi ko menene Allah ya san shi Allah ya biya a fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sai tambaya. Akar makallawo ya halatta mai azumi ya yi- ya yi alwaki da burosh makilin ma'ana ko kuma da ɗayan ice.
a tona wato shi magana ta asuwaki ga wanda yake mai azumi yin asuwaki da shi ga mai azumi ya halatta ba ya halatta ba kuma yin asuwaki amma sai dai da sharadi ya zama wajen yin asuwakin ba zai rika haɗe wasu daga cikin wannan abu ga ita ita- icen ba misali kai rika haɗe wani abu da ya haɗa wani abu daga cikin wannan ice din to ya bata azumin shi sannan ana cewa kuma makruhi ne ya amfani da abin da yake mai ɗwaci ko mai bauri haka sai dai busashi wanda baya da komi sanar yake haka ka saboda haka in ya zama abin da yake ice ne busasshe ba danye ba kuma baya da ɗaci ko bauri wannan kwata-kwata ba wata matsala gare shi to kaga shi shi kuma makilin yana kuma suna cewa shi ma wajen aswakin amma sun ce inda sun samu ne kamin zawwal ya kamata mutum ya aswaki wato shine kamin lokacin sallar azhar kenan da bakin sallar azhar ta yi to kar mutum ya aswaki wannan lokacin saboda a lokacin ai za ka ga sannan ne irin lokacin azawar duk wanda lokaci za ka ji bakin mai azumi ya dan canza dinnan to shi wannan bakin da ya dan canza shi Allah son wannan canza ya fi Allahu akbar mun kanta shi mun kanta shi barkun mukaddama ka ko cewa manzo Allah hadda rantsuwai yace fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la hulufu fa lisaimi yab inda Allah bi rihi miski yace wa dan bakin wannan mai azumi ya fi muhimmanci da daraja a wajen Allah fiye da kamshin taurari da gaske to kaga in ka goge shi bayan kayan haka nan to kaga ka goge baka kala dawo to saboda haka shi yasa sai ake cewa to ayi da amma a lokacin saboda haka makilin shi ma yana da wannan dan baure baure nan ko saboda haka za su zama daidai da yin aswaki da dan yin ice kenan kaga inda da so samu ne abin zai fi ba wai kada azumi yabi in kai ba in dai ka tabbatar da baka haɗa komi ba ka tabbatar da kayan ka goge amma ka zubar ka tabbatar da baka haɗa komi na shi ba ba komi amma dai duk da hakan din in dai har za ka yi in wanda shi da to inda su samu ne ya zama da irin bayan shawarar da zai yi saboda haka ba haram bane ka da fin za a yi amfani da shi din shikenan
tafaya ta biyu akar makalla audi ne aka biyo da bashin azumi ba na ban biya ba har na bana ya zo ko ya zan yi
to wato wanda an ka biyo bashi na azumi a kuma ga wani ramadan ya ce kuma bai biya wancan din ba sai dai ba mu sani ba shin akwai wani uzurin da ya sanya shi bai yin ba ko wani ne wallahi alam idan rashin lafiya ce kamar yanzu misali wani uzuri ya gita tun daga wancan azumin hakawa yanzu mutum bai da lahiya bai samu lahiya da zai ranka kwata-kwata tunan baya da laifi ko daya amma in ya zama akwai watannin da ya samu lahiya cikin su amma sai ya saka ci kiran kawa din kuma yanzu har watan ramadan ya isu ga wani sabo ya taho yanzu to a nan wurin yanzu wanga azumin da ake ciki na yanzu shi zai yi idan sallah ta wuce zai ranka wancan din da aka bi ne sai dai an kaɗan ɗora mai wani eh, punishment ne an kama shi kamar a ce an ɗaya mai abin nan ne a eh, wata tara an ɗora mai duk sadda zai yi duk sadda ya kai azumi guda sai ya bayar da mudu guda na abinci shi a tare da an ka ɗora mashi saboda ya saka ci hawa da watan ya shigo bai ranka ba duk sadda ya kai azumi guda wanda ya karankon bayan wanga ya wuce kin sadda zai rankon ba duk sadda ya kai guda sai ya bada mudu guda duk sadda ya kai guda zai bada mudu guda an sai dai mudu ko yawwa to shi din ne to shi mutum zai bawa to shi a hukunci ne saboda haka yanzu wangan da ake ciki shi za a yi amma da iyaka in yace zai ranku wancan din don yana ranka ne dole sai ya ranka sai da yanzu ya ranka wanda zai rika wannan ciyawa din to wannan shi ne Allah ya sa mana ci shi kenan muna fata Allah ya mana shagora Allah ya karɓa mana wannan hirwoyi baki daya Allah ya karɓi ba don baki daya da sauran dukkanin jama'a da suke ta neman addu'o'i da ba a ci akwai ba Allah shi ma na neman addu'a to Allah ya san bukatun Allah biya Allah kuma ya karɓa dukkanin hidimomin da ake ta gudanarwa da sauran duka wanda suke ta ɗawainiya wajen tafiyar da tsare-tsare waɗannan karatuka da sauran duk abubuwa hidimomin da kowa yake duka dai Allah ya sani Allah ya karɓa sannan sauran dukkanin yan uwa da suke ta kokarin a halartuwa a kowane lokaci muna fatan Allah ya saka kowa da alkhairi alfara manzon Allah sallallahu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin